الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayarmu wannan yammaci na asabat wanda shine dare na goma sha tara ga watan ramadan na hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta 1442 gashi allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba zama a kowace shekara don murisina mu saurari fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhali ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ƙarin bayani da kuma haskaka littafin da wani ɗaya daga cikin ɗaliban malam ya yi mai suna malam aliyu albani shi ma allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako mu da muke karantawa da masu sauraro muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ƙur'ani ya zama ceto a gare mu wato ya sanya mu cikin kuma waɗanda ake ‘yantawa gabarin wutar jahannama a wannan wata mai albarka kususan kwanaki goma na ƙarshen wannan wata suna da matuƙar tsada wayanda in kwanakin sun zo di yawan ibada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dada su hadisi ya tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen bada alheri yin kyauta to in za ka yi misalinsa suna musalta shi da iska wadda Allah ya sako ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake to amma in goma nan suka shigo na ƙarshe yakan dada yana ƙara karatun alƙur'ani yana yawaita tsayuwar dare har ma malamai suka gano ranar daren 27 wato ran da aka yi azumi na 26 ke don kunga yau yini na 19 ne daren 20 ko masu tahajjudi a yau za su fara rayawa to ran daren 27 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan canja ibada duk wani mai hankali a gidansa sai ya tashe shi kuma irin sallar da yake yi sai ya daɗa tsawonta don sabai sun ce manzon Allah da ya tsaya a ranar daren 27 suka ce hatta kashina an ya futa alfala'u suka ce sai da muka ji tsoro kar sahur ya kubce mana ba mu yi sahur ba ka san mu wasu wanda ce baya sahur to ka dinga sahur manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tasaharu fa inna fi suhuri baraka ku dinga yin sahur ko kwayar dabino ne ka ci ko ruwa ne ka kurba manzo Allah ya ce a cikin suhur din akwai albarka ta musamman wani sai ya lafe ya kwanta la'alla ma sai an yi sallar asuba ki ya tashi kaga rashin suhur ya jawo masa rashin jam'i na sallar asuba Allah ka shirya da mu to manzon Allah yana tsawaita sallar dare a daren 27 da wannan ne ma wasu suka rinjayar cewa daren lailatul qadari daren 27 duk da cewa manzon Allah ce ku lalimi daren lailatul qadari ku neme shi a cikin kwanaki goma na ƙarshe a kuma cikin mara mara na wayannan kwanakin su ne 21 23 25 27 malawar haka kana nazari in ka tafi da tara gobe talatin ne eh garin talatin to in ba ga wata ba kenan a tsaya in an gan shi kaga ai an fita a ramadana ko allah ka shirya da mu Allah ka ba mu albarkar wannan wata kuma din lalacinka ya kamata ka ɗan gwada fatashabbahu wa illam takunu mithlahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu ku musalta koyi da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ba ku zama za ku iya tsayuwa irin tasu ba ba za ku iya yin aƙida irin tasu ba to ku koyi da su domin kai koyi da mutane masu karamci masu daraja manya to akwai tsira a ciki kun ji sahabban manzon Allah koyi ake da su ba a zagin wanda yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai hana da duniya lafiya wallahi ba zai hana ba ba a taba sahabin annabi kuma a share kai ba sahabi ba malamin sunna in ka dame shi Allah zai walakanta ka malami na sunna mai kyau ka taba shi sai Allah ya maganinka inna laha yudafi wa anil ladina amanu don haka yan uwa mu gane addinin musulunci addini ne mai tsafta sahabban nan ba mu da wani wanda ya kai su ku duba cikin ashifa'u bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallama wallafar alkazi iyadu almaliki littafin da muke cewa a shafa asalin sunan littafin a shifa bi ta'arifi hukukil mustafa sallallahu alaihi wasallama alkazi iyadu ya rawaito hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda annabi yake cewa la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina faman sabbahum duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah waye sahabin manzon Allah shine wanda ya haɗu da annabi ya yi imani da annabi mana ya bi addinin musulunci kuma ya mutu akan musulunci ba za a ce wanda ya gan shi ba saboda akwai makabi biyu tabbas da sun haɗu da annabi akwai abdullahi ibn umu maktum ko ladanin manzon Allah ne shi ne manzon Allah ce idan kun ji bilal ya kira sallah da azumi ku ci abinci ku sha hatta tasma'u ibn umu maktum fa innahu rajulun a'ma shi mutum ne makaho ladani ne kuma kaji bawon Allah manzo Allah in zai fita yaki ma sai ya ce ga Madina nan na bar maka makaho fa saboda aqidarsa manzo Allah ya ce la yu'adhdhinu hatta yuqalu lahu asbahta asbahta baya kiran sallah sai an ce mar gari ya waye kawaye gari sai ya randa mu kiran sallah to in wannan ya kiran sallah ka ci ka karya azuminka an gane don haka manzon Allah ya ce duk wanda ya zagi sahabbansa fa man sabbahum fa alaihi la'natullahi la'anar Allah ta tabbata a kansa wanda Allah ya tsine masa ina zai shiga a duniya da lahira wal mala'ikati mala'ikun Allah baki daya sun tsine masa albarka wai mi wace riba zaka ci in ka zagi sahabi wan nasi ajma'in duk mutane ma sun tsine masa albarka manzo Allah ya ce fa innahu yaji'u fi akhiriz zamani unasun yasubuna ashabi a ƙarshen zamani wasu mutane za su fito suna zagin sahabbai akwai wasu ma a goye banda wayancan yan kogo ne banda ashabul kafi akwai wasu tunda muna faɗan su to manzo Allah ya ce a ƙarshen zamani wasu za su fito suna zagin sahabbai na sai annabi ya ce falatu sallu ma'ahum kar ku yi sallah tare da su kai mai cewa ai ko ina duk wanda ya ce la ilaha illallah za mu faɗi da shi bi ta dunguren mu kai ta dungure Allah kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce falatu sallu ma'ahum wala tusallu alaihi in sun mutu kuma karku hau kayan su ku musu sallah karku saboda ai arna ne wanda ya zagi sahabin annabi ai kafiri kafirin ma original wa in maradu fala ta'uduhum in sun yi wato rashin lafiya karku je gaida su to shi za ka kula mai zagin sahabi ma kana cewa ai mudu musulmi wanda ya ce la'ila illallahu shi ke nan musulmi ya ka yi alwala mana kai tusar ka gaje ka yi tsalla mu gani ai ka yadda ta ware ko to ai in akwai na waƙidul wudu'i kuma akwai na waƙidul imani wasu daga a zamanin annabi ba su faɗa sun faɗi kalma ta kafirci ƙura'ani ya tabbatar da cewa walaƙad ƙalu kalimatar kufuri wa kafaru ba da imani sun faɗi kalma ta kafirci kuma suka kafirta bayan da su mummune ne ashe yadda alwala take warewa haka la ilaha illallah in ka faɗi wani abu ko kai wani aiki ta ware ba ta tunda dai aka fara kama masu zagin sahabbai na fili to akwai wasu a ɓoye wai su ma suna murna an hana to za a iso kansu ai akwai wanda suka ce sililin gashin muridi ɗaya ya fi sabon annabi zagi ne ko ba zagi ba to akwai littafin mummuna da shi sililin gashin muridin ɗariƙar tijjaniya ɗaya ya fi dusa haban annabi kafirci ne ko ba kafirci ba Allah ka shirya da mu su ma su gyara da haka yan uwa in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu safati ko ajiya an ajiye karatu daidai kan aya ta 145 ne da shida kai matashiya 147 aran ma faddal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون نعم ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ولد الله وإنهم لكاذبون نعم أصطفى البنات على البنين مم.
ما لكم كيف تحكمون نعم أفلا تذكرون أم لكم أم لكم سلطان مبين فأتوا فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين na'am wato nan ne matashiyar ku wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna fastaftihim ila take 149 to na gane yace thumma aqaba ta'ala ko sannan sai Allah madaukaki to kafin mu fassara ga babban malami a gefe na malam kawo wabi muna masa addu'a Allah madaukaki ya albarkaci rayuwarsa ban sani ba har na fara magana da ta shafi wanda suka ce sililin gashi na muridi ɗaya fi sabon annabi malam shi ya sani Allah kyau to kun ga yace sun ma'akaba ta'ala an durusi surati ko sannan sai Allah maɗaukaki ya bi baya shi ne ta'aƙibi bi baya ko wa huwa ya hukumu lamu aƙiba le hukumi Allah shi in yi hukunci akwai mai bin bayan hukuncin Allah duk lauyanka da wata big wig da za ka sa kana zazzare idanu kana murza gashin baki kana turanci kana cewa ai a shekara ta kaza a ƙasar pakistan an yi wani hukunci mai kama da wannan kasan kasan ke ko ba haka bane inil hukumu illa lillah babu hukunci in ba na Allah ba duk wannan kama kama ne kawai to anan Allah madaukaki ya bi bayan abin da surar take karantarwa shine ma'anan taqibi bi taqibatin qayyima da bin baya wanda yake mai daraja lil irshadati saboda ya shiryar da mu Allah ka shiryar da mu faƙala sai allah maɗaukaki ya ce fastaftihim kai musu fatawa fastaftihim ai istakbir kuffara makka ka nemi labari daga wajen kafiran makka taubikan lahum don ka ainihin zarge su alirabbikal banatu sun ce ai mala'iku ‘ya'yan allah ne kuma mata ne shine allah ya ce tutan su alirabbikal banatu yanzu ubangijinka ya muhammadu shine aka bashi ‘ya'ya mata saboda ai an san mata akwai tawaya a tare da su saboda mace za ta iya abin da namiji zai yi ko bature da yake bada karya ne har yawa amerika bayan shugabar kasa wadda take bata mata ba a wani karni na bayan wata ta yi kusa ta ci sai aka dagula abu saboda sun san tsayar mace akwai abubuwa da yawa ba za ta iya ba sai namiji dole wata mata kwamishin ya ce ana zama na kawunsil da ita ta sa farin kaya kawai sai jini ya keto mata ana zaman ba sai direba da ya ce hajiya akwai matsala to kai ya ka gani za ka ce namiji haka yake wanda yake haila zai zama daidai da wanda baya yi na na aisha mun karanta muku a baya manzon Allah a hajjatul wada ya fito ya zo wani guri sarifa baina makkata wal madina ya ainihin ya da zango a sarifa an buga wa nana aisha tantinta ta shiga kawai sai jini ya keto mata kawai sai ta fashe da kuka in namiji ne zai kuka to wayan jamfa masu kwari kenan to ya matar ka ta yanzu wanda in ka gaya mata gaskiya ma sai ta yi ta kuka tana da gaskiya ma ba ta san yadda za ta yi ta faɗi gaskiyar ba ku ce wai ai duk abin da namiji zai yi mace za ta yi ibin beta don ƙarya ai ba zai yi ba to shi ne don su walakanta Allah suke danganta mala'iku wai ‘ya'yan Allah ne kuma mata ne alhalin mala'iku laisu bi zukurin wala'ina ba maza ba ne su ba mata ba wata halitta ce da Allah ne la ya kuluna wala ya shirabu ba sa ci ba sa sha to shi ne Allah ce tambaye su alirabbi kalbanatu bi za'amihim ubangijinka adda ‘ya'ya mata kamar yadda suka raya annal mala'ikata banatun lahi cewa wai mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma mata ka ji baɗan adam ka san mutum shi faɗa wuta ne ka san faɗa wuta yanzu ƙwaron in ya gasgen nan ba zuwa zai yi shiga ba to irin wannan ƙwarin da yin sun ga haske suke zuwa su faɗa zai su ƙone a ciki to sai aka ce mutum ma faɗa wuta ne da haka suka ce ubangiji subhanahu wata'ala mala'iku wai ƴaƴansa ne kuma mata walahumul banuna kuma su su adda ƴaƴa maza kaga rabon kura sun ɗebe mazaje sun tara wa Allah mata fa yaktasuna bil unsa ko bil asnan ko eh wato suke banta da abin da yafi daraja am khalaqnal mala'ikata inatha wa hum shahiduna Allah ce ko dai mun halicci mala'iku dukansu mata ne a lokacin masu faɗan cewa ubangiji subhanahu wata'ala dukkan mala'ikunsa ‘ya'yansa ne kuma mata ya ce mun halicce su ne a lokacin suna gurin ai ba sa nan Allah ya halitta su balle su gane su mata ne ko maza ne ko mata maza ne ai akwai mata maza ma ko kalakana fa ya ƙulu na zalika balle su faɗaka ala innahum min ifkihim la ya ƙulu Allah ce a ala littabi ka faɗaka ka ne innahum lalle su min ifkihim saboda kiran ƙarya irin tasu la ya ƙulu suke faɗan wannan ƙarya suke danganta ta ga Allah cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma mata ne walada Allah bi qawlihim al malaikata banatillah wato suna cewa Allah ya aihu Allah ko yace lam yalid wa lam yulad ko wani mai waka ran bai ga ushakun kare yace lam yalid wa lam yulad shehu bai aifa ba aihuwansa ƙarya ce kai eh to kai Allah sauƙaƙe su sun mutu Allahu akbar to ka gani Allah sauƙaƙe shi shehun da uwarsa da ubansa kuma sun mutu amma ce shehu bai aifa ba aihuwarsa ƙarya ce kaga wannan kalmar fa kafirci ce irin wannan fa muke bana ce wai mun cika zafi to sai a boye abinda za a wayar da kan mutane su gane Allah ɗaya yake da hakkin abota ta masa wannan shine wa'azin da ya kamata a yi ta yi jiddada sarmadan a yi ta gaya wa mutane su gane Allah guda ɗaya ne shine Allahu as-samad Allah ka shirye da mu waladallahu wai Allah ya aifu saboda sun ce mala'iku 'ya'yan Allah ne kuma mata ne wa innahum lakadhibuna fi ƙarya suke yi kai Allah ka raba mu da ƙarya astafal banati alal bani yanzu Allah din shine ya zabi ƴaƴa mata ya bar maza wato kenan ya zabe masu inganci kenan malakum kaifa tahkumun me ya same ku wani irin hukunci kuke dan adam fa- fada wutan hadal hukumul fasidi irin wannan hukunci wanda yake batacce na bar afala tazakkaru yalla har yanzu ba za ku yi ainihin wa'astu ba bi takfifi zali wa fi qira'atin bi idgami ta'i fi thaniya fil fi zali annahu azza wa jalla munazzahun 'anil waladi shi Allah wanda ya buwa ya daukaka abin tsarkakewa ne ga barin da lam yalid wa lam yulad ko am lakum sultanun mubin kai ba haka ba masu cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma mata ne ko suna da wata hujja ne bayyananniya inda hujja su kawo ƙulhatu burhanakun in kuntum sadiki ce da su ku zo da hujjarku in dai abin da kuke faɗa gaskiya ne ku taho da ita hujjatun wadihatun anna lillahi waladan ku zo da hujja a fili a ganta ɓaro-ɓaro cewa Allah yana da ɗa Allah bai da ɗa fa'atu bi kitabikum ku zo da littafinku in kana lakum kitabun alama hakamtum bihi min hadha in kuna da wani littafi wanda kuka dogara da shi kuka yi wannan hukunci in kuntum sadiqin in kun zo masu gaskiya fi qaulikum zalika cikin wannan magana ta ku hadha raddun ala man kana ya'budu malaikata min al-arabi malaice wannan ayar raddi take yi ga wadda suke bautan mala'iku daga cikin larabawa akwai masu bautan mala'iku sun makala ta'ala lirraddi alamani abudul jinna min al'arabi kaji malam an gaya mana cikin larabawa akwai masu bautan mala'iku to kuma akwai masu bautan aljanu mu ma muna da su masu bautan aljanu akwai bokaye akwai farin boka akwai bakin boka Eh. akwai wani ramli zai ya zuma da yashi ya fidda shi da ya ɗauke uku ya ce ma gidan tara kake Allah sauƙi ya duba maka kuma ya faɗa maka ga abin kawai kamar da shi ake la haula wala quwwata illa billah aikin Allah ya wa wani ai Allah baya gajiya ba shi da mataimaki wannan sai shugaban kasa sai da vice president sai da ministoci sai da permanent secretaries sai da daraktoci aji manyan masu rubutu mazarin kabiru sai kai ta zagin shugaba gashi shi kuma tsiyar daga gunsa take shi ne mai proposal a rubuta a tura ai in shugaba ba ya ce ai ranka ne ai za a san yadda za a yi za a ribe to gobe kiyama in Allah ya bude baka yi zarfewa ba ko ba ka bane ai akwai wasu an ce alƙalinka Allah in ya tafka tsiya ba za a mar hukunci ba saboda kasar ba adalci amma inda adalci duk wanda ya sai an hukunta shi to akwai alƙalinka Allah Allah ka shiryar da mu don haka sai Allah maɗaukaki ya ce kuma cikin larabawa akwai masu bautar aljanu wa gairihim da ma wasu aljanu faƙala ya ce ne waja'alu bainahu وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون na'am سبحان الله عما يصفون mhm إلا عباد الله المخلصين bari ku ji abin da Allah maɗaukaki ya ce wayannan su ne masu bautar aljanu aljan ko ba a bauta ta masa ko ba haushe ma ya da shi ma aljan ɗin akwai abin da yake tsoro ko ba ku gane gurin ba aka ce gaba ma da gabanta hato gaba ma akwai gabanta suka ce aljani ya ta kauta kaga to tunda yana da na gaba za a bauta ta masa akwai wani a gaban Allah? ta ta yadda za ka gane kenan amma shi aljani ba haushe da hausa ma ya rusa ya ce gaba ma ai da gabanta aljani ya taka wuta to sai Allah madaukaki ya ce waja'alu sun sanya su mushrikan nan na larabawa da na nan bakar fata da na turawa da na yahudu duk akwai a cikin irinsu don ba yahudu ma tsafi da ainihin mushirkanci sun sanya bainahu ta'ala wa bainal jinnati nasaba suka ce tsakanin Allah da aljanu akwai dangantaka dangin Allah ne wa hum auladu iblisa ya'yan iblisu ne Allah sauƙaƙe ƙala mujahidun malam mujahid ya ce almajirin abdullahi ɗan abbas ne tabi'i ne malamin tafsiri ne unzur tafsira bin kathirin ka duba tafsirin ibn kathir a mujalladi na bakwai shafi 42 daru ɗaibatin linnashir wa tauzi maɗabar da suka rubuta littafin ke ƙalal mushirikuna mushirikai sun ce almala'ikatu banatun lillahi ta'ala mushirikai suka ce wato mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma mata ne faƙala abubakarin radiyallahu anhu faman umma hatu hunna sun na abubakar ce to su waye iyayensu mata ko ba haka ba ƙalu banatu sarwatul jin to kaji ba suka ce mata ne daga cikin wasu wato yanki na aljanu su ne iyayensu waka za ƙala katadatu wa ibn yazid haka imamu katada ya faɗa da ibn yazid fannasabun lazi da aluhu bainahu ta'ala wa bainar jinni musaharatin wai dangantakar da suka sa tsakanin allah maɗaukaki da aljanu wai sirkan allah ne aljanu ka taɓa jin wannan in ana zuwa gun karatu dole sai an ka suka ce akwai musahara surkuntaka ai sirkinka ya zama danginka wanda ya aure haramiyarka ya zama danginka fa ya abuduna hum bi zalika dan haka sai suna bautata musu li yashfa'u lahum inda Allah wajen su cece su a wajen Allah kaji mutun yana so ya je gun Allah kuma bai san hanyar ba to bai yi karatu ba قال الله تعالى sai Allah ya ce mi raddan li za'amihim ba'al batil dan ya raddi a wannan rayawar tasu ta barna walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun haqiqa su kansu aljannu sun sani wallahi sai sun zo gaban Allah za su zo gaban Allah to tunda za su zo kuma ai su ma kai su za a yi gargada su za a yi ma ƙa'ili zalikal ƙauli fil hisab tare da masu faɗan wannan maganar za su zo wajen bincike shi ne hisabi allahumma hasib na hisaban yasira na aufin nari ko su zo gaban allah a lokacin an watsa su a wuta yu'azzabu na ma'ahum ana musu azaba tare da su an yadkhuluna an-nara ma'alladhina yansubunahum ila Allah za su shiga wuta tare da waɗanda suke danganta su zuwa ga Allah ɗin fa ya budunahum bizalika su bautata musu don haka wa hum raduna bihi alhali sun yarda da bautar ka kaulihi ta'ala tamfar fadin Allah madaukaki da yace la amla anna jahannama sai da ya rantsuwa la lamul qasam la amla anna jahannama wallahi sai na cika wutar jahannama Allah karka samu ciki Allah kai mana rahama muna da laifi Allah ka tserar da mu don Allah ya ce sai ya cika ta yau mana ƙulu li jahannama halimta la'ti wata ƙulu halmin mazidai Allah ce a ranar alkiyama zai ce ke wutar jahannama kin cika ne zai ce har yanzu da ƙari to akwai ‘yan wuta sun biyawa Allah ka raba mu da jahannama da haka sai ce wannan shine abin da zai musu la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wallahi zan cika wutar jahannama min aljinnati daga yankin na aljanu wan nasi da wasu daga cikin mutane ajma'ina gabaki daya a tara a zuba a wuta qala allah ta'ala allah madaukake ce subhanallahi sarki ya tabbata ga allah tanzihan lahu tsarki ya tabbata gare shi amma ya sifuna gabarin abin da suke sifanta shi da shi bi anna lillahi waladan aw zawjan wai cewa Allah yana da ɗa ko yana da mata Allah bai da ɗaya daga cikin wai ai idan Allah yana da ɗa ko yana da mata to bai zama abin bauta illa ibadallahi al-mukhlasin wanda ba sa faɗin wannan sai bayan Allah waɗanda suke mukhlasina wa'anda Allah ya tsarkake su min aljin to daga cikin aljanu din fa innahum la yadkhuluna an-nara aljanu na kwarai ba za shi shiga wuta ba li'annahu ta'ala akhlasahum li'ibadati saboda Allah madaukaki ya tsarkake su dan bautarsa fala yu'adhibuhum ba zai azabtar da su ba walam yastathni min al-mala'ikati bi qawlihi bai toge ba daga cikin mala'ikun da faɗinsa da ya ce illa ibadallahi al-mukhlasina kama kana istasni ba da zikirin umamin halika tamfar yadda yake istisna'i togewa bayan ya ambaci al'ummatai da suka halaka min jinsin nasi wal jinni daga jinsi na mutane da aljanu la'annal mala'ikata kulluhum ma'asumuna saboda mala'iku dukansu ma'asumai ne لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون باسا سابا وعلا أبن دي أمر جيسو أبن دي تيسي كما يسكي أما يهودي سيدة سكتي آآ أتكين ملائكون نان أكوي مكيانسو saboda suna faɗan asirinsu yahudu tuba babu yahudu wan nasara sai ce mi sun maltafata ta'ala bil kidabi ilal kufari ko sai Allah madaukaki yayi waiwaye yayi magana ga kafirai almawjudina fi min hadhihi al-umma wanda suke same cikin wannan al'umma yace mi
فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين نعم إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون bayan haka ba وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين na'am لكنا عباد الله المخلصين wa kafaru فكفروا به فسوف يعلمون to Allah madaukake yace fa innakum wa ma ta'buduna lalle ku da abin da kuke bautatawa masu bautan aljanu da masu bautan mala'iku da masu bokaye da masu shirka da Allah ay min al-asnami aw al-jinni masu bautan gumaka ko masu bautan aljanu ma antum alaihi bifatinina lalle ku ba ku kasance bayan ala dalalatikum ko ala dalalikum bifatinina ai mudillina ahadan da wannan batar taku ba za ku iya batar da kowa ba illa man huwa salil jahim sai in kaga wanda kuka batar dama wanda zai shiga wutar jahimu ai fi ilmi Allah ta'ala Allah dama ya san dan wuta ne ai la tudilluna bi aqwalikum azzaifa ba za ku bada kowa ba da karkatattun maganan ku ahadan mutun daya illa man arada Allahu ihlakahu sai wanda Allah yayi nufin halakar da shi irada ainihin kadariya ke wa dukhulihin nar sai wanda Allah yayi niyya dama dan wutan fa yaftatina bi abadilikum shi sai ya bata yarda da irin karerayinku wayatta bi hukum fi ibadatikum almalaikati aw aljinni aw alasna yabi ku wajen bautan malaiku ko bautan aljanu ko bautar gumaka kuma bautar komai wa ammal mala'ikatu fa innahum ya'rifuna maqamahum inda Allah amma su mala'iku lalle su sun san matsayin su a wajen Allah fala ya'sunahu ba sa saba markalli lamba ta ɗaya ne ko kama kala Allah ta'ala tamfare da Allah madaukake ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah abinda Allah ya umarce su suna ta aikata abinda ya umarce su kun ga fi'ili ma bi mudari ya zo da shi yaf'aluna al'amru yatajaddad ke duk umarin Allah bi kawai suke suratul tahrimi aya ta 6 wa qala ta'ala Allah madaukake ce lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi wal mala'ikatul muqarrabun almasihu abin shafa da albarka shine isa dan maryama alaihi wa alaiha salam yace lan yastanki ba baya jin kyama walal malaikatul muqarrabun mala'iku na kusan Allah su ma ba sa jin kyama an yakuna abdan lillah kowanne daga cikin su baya kyaman ya kasance bawa a wajen Allah annabi isa baya kyama ka ce masa abdullahi mala'iku na kusa da Allah ba sa kyama a ce musu bawan Allah ko? ko ba ka ba bawan sarki ma zai ce mu bayan sarki ne mun taba haɗuwa da wani bawan sarki a makka yana wani abu ba da ba zai na ce masa ka bari mana kai da ka zo gurin tuba eh da ne ce malam kenan ai ku ne bayan Allah mu bayan sarki ne wala ya mutu yau ya ce ai mu bayan sarki ne malam allah sauƙi na ina ne wai ƙulu na ku walal mala'ikatul muƙarrabun haka ne ko an nisa haka ne ina ne fa'in na hu na je ina yake ne baka ne waya kuluna suna cewa wa mamina wai matsayin da mala'iku suka san suna da shi a wajen Allah cewa suke yi wa mamina ai ma'asharal mala'ikatu ahadu mu taron mala'iku babu wani ɗaya daga cikinmu an gane illa lahu maqamun ma'lum face yana da matsayinsa sananne ba zai wuce gurin ba fissa mawati ya abudullah fi mala'ikan Allah ne a sama yake yana bautar Allah a gudu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce addati sama'u wa haƙƙa laha an ta'itta sama ta yi girgiza ta motsa kuma ya dace ta yi haka ma min mawuzi a sabi'in au asbu'aini illa wa malakun ƙa'imun auraki'un au sajin duk sararin samaniya saboda cunkoson mala'iku masu bautar Allah annabi ya ce saman sai ta ɗan motsa kuma ya dace ta yi motsin gunda za ka sa yatsa ɗaya ko biyu ko uku ba za ka samu ba face mala'ika ne a ɗaya gun wani yana tsaye wani ya yi rukuku wani yana sujada bautar Allah yake daga yin baka bautata wa Allah ba yana da wanda ba sa sabo bautar in ka yi a kanka ka yi in ka lalata bautar ka lalata kanka ne su wa'ancan dadai suke bautarsu a nan ne iya shege da shegan ta ya shiga neman duniya neman suna neman asani nuna isa kwargo asan barin ma wata ruwa sannan ka Allah ke lokaci ne ina to sai ce mi wala ya tajawazuhu mala wala akwai wawai wala ya tajawazuhu wawul jama'a ke gashi nan na gani wala ya tajawazuhu haka je kana yadda haba wala ya tajawazu ai ba wawul jama'a bane ba zai ketare kowane mala'ika ai dama sun ce wa mamin na illa lahu makamun go kowane ɗaya ya san matsayinsa ko ba zai ƙetare gun da aka ajiye shi ba nan zai zauna a nan yake wa inna lanahnu safun lalle mu inji mala'iku muna nan sahu ai aka damu na fi salati sun hada digadigen su a sallah lamba ta nawa ta biyu akhraja muslimu fi sahih imamu muslim ibnu hajjaj ya fitar da hadisi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 430 daidai kauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin annabi da yace ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha annabi ne ya ga sahabbai an yi sahun sahun bai gamsi annabi ba kasa annabi yana limanci ba kawai ladan zai tada ikama shi ya shiga sallah ba sai ya ga sahun gaba ya daidaita sai ya zo na biyu ya duba na uku ya duba sai ya ga duk kowane sahu daidai an daidaita shi kazan muka ce istawu sallu salata muwadda wai kai ne mai dan kokari wani ya yi haka wani timfin zama ya fito wani wani in ka zo kusa da yi sai ya sake ja ko a ma sahun corona social distance Allah ya kawo mu ƙarshen zamani ma Allah ka yafe mana don haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ce ba za ku yi sahu ba ne irin yadda mala'ikun Allah suke sahu a wajen Ubangijinsu fakulna haka ne ko? sai muka ce alƙa'ilu huwa jabiru ibn samura wannan sahabi na manzon Allah mai daraja jabir ɗan samura shi ya ce ya rasulallah wa kaifa tasiful mala'ikatu inda rabbiha yayin mala'iku suke sahu a wajen ubangijinsu kaga in malami yana karantarwa ai ya bude fagen amar tambaya ne in ya jefa ilimi kuma sai aka yi tambaya ba za a ce maka ka zama kaman gawa a gaban mai wanke ta ba in shehi ya abu kawai tsebi ha za ka bi abin da mai da kyau ko na'am ya ce yaya suke yin sahu kala sai annabi ce yatummuna sufufa na farko suna cika safu-safu wata su na fi safi suna ɗan fara jikinsu a safu kaji safun mala'iku a wajen ubangiji inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ka gani ko to mu koma can wa inna lanahnu safuna wa inna lanahnu almusabbihuna suka ce mu ne masu tasbihi kama fi kauli ta'ala wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim alhali mala'iku suna tasbihi suna hadawa da wato godewa ubangijinsu wa qawluhu ta'ala alladhina yahmiluna al'arsha wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin thamaniyatun al'arshin ubangiji wasu mala'iku ne guda takwas suke dauke da shi ومن حق والنام والذين يحملون هنا دلكني الذين يحملون العرش ومن حوله وعند suke dauke da al'arshi da wanda yake gefen sa yusabbihuna bihamdi rabbi kaga shine muhallu shayi tasbihi suke suna hadawa da tamidi wa qawluhu ta'ala wa taral mala'ikata hafina min hawli al'arsh zaka ga mala'iku sun kewaye sahu a gefen al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna gamawa da godiyar ga ubangiji suna subhanallah walhamdulillah kaji na'am sami wa inna almunazzihuna almunazzihuna Allah suna masu tsarkake Allah amma la yaliqu bihi gabarin abin da bai dace ba da shi fala yumkinuna an nushrika billahi ahadan ba zai yi ba mu hada Allah da wani au na kabila ko au na kabila an ya abu da na gairu na ma'alla kuma ba za mu yadda mu karbi bautar wani ya bautata mana ba tare da Allah li'anna fi zalika mujawazatun limuqamina in muka yadda to mun ketare matsayin mu da Allah ya ajiye mu wa hududina mun ketare doka wa amma al-kuffaru ai za mu karasa ko aya bi uku ne ko wa in kanu la yaquluna ko ko da yake sukan faɗa ƙabla inzalin ƙur'ani gabanin Allah ya saukar da alƙur'ani lau anna indana zikran suka ce a zikiru alkitabu inda an ba mu wani littafi haka ne ko min al'awwali na ai min kutubil umamul madiya daga littattafai na al'umma ta da wuri lakunna ibadallahi almukhlasin da mun zan cikin bayin Allah tsalkakakku al'ibadata lahu ta'ala masu tsarkake ibada gare shi wa qura bi kasril lam mukhlisina ay aklasna lahu alibadata wa tarakna ibadata ghairi da mun tsarkake bautarsa mun bar bautan waninsa walamma ja'ahum kitabukum min nau'il kutubil awwalina yayin da littafi ya zo musu irin nau'in littattafan farko din da suke faɗa ai alqur'anu tawallau anhu sai suka bada baya ga barinsa fa kafaru bi sai suka kafirce da shi wa abu an ya'malu bima fihi suka kin aiki da abin da a cikin sa ma annahum kanu yatamannawna wujudahu tare da cewa suna burin ina ma sun samu littafin liyurshidahum ala tauhidi wal huda don ya shirye da su ga ta Allah da shirya to Allah ya ce tun da suka ƙi fasaufa ya alamuna da sannu za su sani aƙibata kufurhim ƙarshen al'amarin kafircinsu wannan ita ce ayar da za mu ajiye muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya albarkace mu ya saukar da albarka a ƙasar nan ya kawo mana tsaro ya shirye da shugabanninmu na'am akwai jawabi da malam zai ko haka suka rubuto mu
halartar babban malaminmu malam muhammad kawo wabi ya halarci wannan wari za mu so ya sa albarka dangane da wannan halarta tasa a karamakan lau
a barna a zaune tashi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan sallama da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo shi da kyawawan ayyuka zuwa ranar tashin alkiyama ita ce ranar ƙarshe a murshidul umma sheikh muhammad kabir wadda ya kasance kuma umda kuma ƙuduwa kuma imam gashi nan dai hawa kan hawa rabona rabona da na da na ganshi mu zauna kusa ya dauki tsawon watanni sai yau a raina na saka zan halarci wajen karatun na so na zauna a gefe to amma saboda na shigo na yi godiya domin duk mutumin da ba zai gode wa mutane ba to koda ya buɗe bakinsa ya gode ma Allah to wannan ƙarya yake yi ina miƙa godiya ta ga ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna bisa taimakona da ta yi bisa taimakona da ta yi ranar juma'a na manta watan muna tare da shi Sheikh Malam Kabir a ƙofar gidan magajin gwanin Katagum babanmu Alhaji Ibrahim Bature na halarci tafsiri a wannan rana ta juma'a wani daga cikin ɗan uwa ya tashi ya yi jawabi ya ce akwai wani masallaci da yake hannun wani ɗan uwa wanda ake cin mutuncin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an yi haka a karmakalla? wallahi azimi ban sani ba sai daga tashinmu shek malam kabir yake mun bayani ga yadda abu ya kasance na ce to lalle masallaci a hannuna yake amma wanda ya yi wannan ya yi juma'ar ƙarshe kenan kuma haka aka yi haka aka yi allah taimake mu a wannan lokaci aka kawar da shi yau da duk abin da yawa kana a duniya kun ji kuma kun gani ba sai na dawo baya ba yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya dakatar da ne waɗansu abubuwa wadda ba sai na faɗa kowa ya ji ba kuma kuma shi harkar da'awa yan uwa musulmai kamar yadda na zo na samu shi Sheikh Malam Kabir yake yi wallahi in za a kare wannan wata a cikin waɗannan ayoyi to ba zai gamsar da mu abin da tauhidi yake da bukata ba don mi saboda babu abin da zai hada al'ummar musulmi duniya ta samu zama lafiya illa tauhidi duk yadda ka kai da dabara bari a zo a haɗu a zo a zauna wa ta simo bi hablillahi jami'an wala ta tafarraku a'a ba zai yiwu ba malam kana naka bid'a wancan na nasa kaza wannan na nasa kaza a zo a hudu ba zai yiwu ba dole sai an zo an tsaya a kayin tauhidin nan yayi mana bayanin mala'iku fa jama'a waɗanda suke cewa mala'ikun ‘ya'yan Allah ne kuma suka dangana masa da cewa mata ne sannan kuma ya kawo bayanin annabawa waɗanda mafi girma daga cikin halittar ‘yan adam su ne wato annabawa dukkan annabawa gaba ɗayansu kowa alfahari yake yi da a ce masa shi bawan Allah ne to yaushe za ka ɗauko uluhiyar ubangiji ka je ka samu wani ƙato wanda ba a san shi ba ka je ka ba shi kuma ka ce za a yarda da kai wannan kaga ba zai yiwu ba saboda haka kar ku ga laifin sheik malam kabir wai ku ce yana tsawaitawa wallahi ba tsawaitawa yake ba idan malam kabiru baka dage ka ƙara yaƙi akan tauhidi ba wai ana cewa kana matsawa to za su yi ƙasa da kai wajibinka ne ka bayyana wa mutane yadda uluhiyar ubangiji take da yadda al'asma'u wasu sifati yake da yadda kuma za a rike ubangiji a matsayin rabbu wannan shine zaman lafiya gaba ɗaya na biyu sai ina so na ja hankalin yan uwa don Allah akan ai na yi wasiya duda ina raye cewa idan ban samu daman gabatar da tafsiri ba ga Sheikh Malam Muhammad Kabir a zo a ji karatu a gunshi ga mala abubakar musa giya ɗe a je a ji karatu a gurin shi to ina da larurai da dama na hidimomi waɗanda ba zan iya a yi min shimfiɗin karatu kuma a zo a zauna ana jira na bana nan ba shi ne dalilin da ya saka sai na ɗaga na ce idan ubangiji ya kai mu zuwa baɗi insha Allahu ta'ala sai a dawo a ci gaba da yi amma lafiya ta kalau mai jamun baki yaro na lafiyarsa kalau mataimakinsa shi ma lafiyarsa kalau sai dai an ce an yi jifa ko ban sani ba kowa ya yi jifa tola iyaye na mata na gefe waɗanda zai ce dama a halarci wajen malam kabiru lafiya ta kalau an ce an yi jifa amma ni ban ga jifa ba lafiya ta kalau kuma muna nan muna kan karatunmu insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu jama'a ina so in sake jan hankalinmu wallahi babu mafi illa a rayuwar dan adam irin jahilci babu mafi illa irin jahilci yanzu mutum ne ka amince masa ka danka masa amanar yan uwa musulmai a hannunsu amma shine zai ha'inci yan uwa musulmai ya karantar da su zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah ya ce ya yarda da su Allah ya ce makomarsu aljanna kai kuma ka ce ba haka ba kaƙi to kai awa ku duba ku ga jama'a irin abubuwan da yake faruwa a garin nan kuma idan an zo duk wani taro su ɗin waɗannan ɗin za ka gani a ciki zan ba ku misalin abu guda biyu yanzu na farko idan an zo yawon gari waɗannan gurup-gurup ɗin da suke zage-zagen wallahi al'azimi su za ka ga suna yawo ana cewa wai masoya annabi ne a ina soyar annabi take na biyu kulura mana ina so na ja hankalinku ne na biyu kuma shi ne duk mutumin da ya so ya cutar da addinin musulunci ai sai ya fake da wani abu yake yi kuma sai ya shiga cikin rigar addinin yake yi to yanzu za ka ga wanda suke so su kawo problem a wajen abin da ya shafi tahajjudi a Kano sai baka karanta jarida amma kana karanta zaka gani zaka gansu sun yi shiga ta sunna da ka gansu kaga mutanen kirki amma tarewa mata suke suna kwace musu wayoyi suna aikata munanan abubuwa sun fake in ka gansu kamar ahlus sunnati ba kuma ahlus sunnati bane ba to waɗannan sun fake da cewa su masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wallahi kuma ba masoya manzon Allah bane ba domin sayyidina Abubakar wallahi ya fi uban mu haka kuma sayyida Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ta fi uwar mu saboda haka wajibi ne yan uwa musulmai mu tsaya mu yi karatu mu san yaya addini yake abubuwan da mutanen nan suke mafi yawa Allah ya ji kan Sheikh Jafar za su dauko kaset sai su bi su bi su bi su bi su bi su bi su bi shikenan gobe idan mutum ya fito shi ma ya zama malami ta yadda za ka gane shi idan ya zo yana karantawa ko yana bayanin sai ka ji wancan mistake ɗin da malaminsa ya yi na cafta a kan kaza da kaza da baki da lamba kaza shi ma a kansa ya buga ya tabbatar tabbatar kaga ban yi karatu ba kenan to ku ji fa yanzu yadda mutanen nan suka zo suka saka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zagi kuma abin da zai baka mamaki lokacin da muka fara magana akan masallacin nan na matsangwani abin ya bani mamaki daga jin ni ne a ciki sai aka ce ai malan kawo zai kwace masallaci wai zai ba ma yan izala ni kuma izala ce ta taimake ni ta ce mun ana zagin annabi a masallacin da ka bayar mun haɗu a wannan haɗuwar ga liman Allah ya jika Allah ya jikansa ko Allah ya ƙara masa nisan kwana yana nan yana raye daga shigowansa gurin sai ya ce malan kawo ina so in gaya maka wata magana guda ɗaya duk abin da aka yi a bar shi ya wuce masallaci mun san a hannunka yake a bar limamin masallaci ya ci gaba da yi na ce ina da tambaya shin ka ji furci na akan masallacin kuma wanda ya gina masallacin ya danka min din ka sanya miki da shi ya ce a'a na ce to zan tambaye ka wani abu guda daya kuma zan sanar jama'a su ji yanzu masallaci kamar gashi a hannuna ne liman zan danka maka shi duk wanda ya zagi sayyidina abubakar zunubi yana kanka duk wanda ya zagi matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zunubi yana kanka sai shi a a a a a, a ni ban yarda ba ni ban yarda ba to yana nan ba yana nan ba kai zan mashi ba aka je aka dawo aka je aka dawo sai aka yada abinda nake so na bawa matasa wato irin masu wai azamar jin ni yau ni dan ɗariƙa ne don Allah ka yi haƙuri ka yi karatu jin kawo wai ya zo zai kwace masallaci wai zai kawo ɗan izala tun kafin a haife ka nake ɗariƙan nan na fi ka saninta yawwa ka kyale ni ka bar ni ka ga abin da na sa a gaba a kai yawwa don ka zo ka zagi mahaifina na barka da kai da shi a lahira ba abin da ya dame ni amma abubakar da aisha ba zan yadda ni ne jagoran gurin da na bayar za a zage su ba wannan ba zan yadda ba saboda haka ina roƙonku don Allah jama'a a yi ƙoƙari wallahi a tashi a yi karatu kuma karatun ne shi ne babbar mafita insha Allah kuma yin Allah ya yadda ba da ramadana a karmaka Allah karatuna na juma'a da asabat da lahadi yana nan za mu dawo da shi aikace aikace ne suka yi min yawa ban kammala ba ku yi haƙuri don Allah na ɗauka muku lokaci Allah Ubangiji ya saka ma shehi da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
a Allah saka da alkhairi ba sani ba ko malam zai ka eh eh to ba sani
kamar yadda malam ya ambata asalin wa'anda suke cewa su ne ashabul kafi tun abin yana da ɗimi-ɗiminsa a masallaci na kawai sai na ga wani yaro yana ɗan lallekawa da asuba sai zo guna wai zai yi karatu ne sai je can wai a sama mara islamiyya zai ka na ce daga ina kake ya haɗa ni da ɗan'uwansa ɗan'uwan bayan za ka yana nan gurin na ce wannan ya ce mun shi ɗan uwansa ne ya ce e ni ɗan uwansa ne ni a ina ya yi karatu sai ya ce mun a kano a kano a ina saboda ina kallonsa ni na gane take-takensa kasan in ka ɗan daɗe a duniya da ka ga take-taken mutum za ka hasashen ina yake nufin tafiya ai ba daɗe ba yaro kawai sai kawo tutawai ashabul kafi wasu da suke cewa ai wannan yaro ya yi karatu na ce to zo ka gani kaga wannan abin da ya rubuta za ka ga bala'in da zai biyo bayansa yau ko gashi wajen gidan kaɗin daga gangaren rami shi a cikin ramin ƙasa yake da za ka yaron ma ya bar garera ban sani ba ko kano ya koma kwaɗam kawai sai na je ai an buɗe branch a matsango da abu ya faru sai na kira malan kawo na ce malan kana jin abin da ya faru ce haka ne na ce amma ka bincika ya gama bincikensa ya samu haka ne ya ce amma malan in allah da za mu datse wannan abu kamar da yadda ya muku bayanin nan har ya zo aka datse shi kadai ya tare abu mu kawai gaya masa muka yi har ta kai kuma yanzu mai girma gwamnan bauchi da kansa ya turo wakilcin kwamishina na religious affairs da daraktansa da wasu daga cikin makarraban wannan ofishi nasa suka zo garin nan suka samu shugaban karamin hukuma da wakili na mai martaba da ss da dss da 'yan sanda aka yi zama aka ba da takarda ai an yi jihadi da saura Allah ya cika ta mana Allah ba da lada to Allah saka da alkhairi eh to akwai takarda ko za mu bari sai gobe takardun kwamitin marayu to suna ina kallon takardar kwamitin marayun nan kawai za a ɗau wajen minti nawa ana karantawa sannan akwai wani da ya jefar da gilas ɗinsa jiya inda ya ji a nan gun tafsir sai ya zo ya karba taimako da aka samu jiya na taimakon tafsir wadda malam da ya gabatar da tafsir jiya ya ce kowa ya riko da akalla naira 100 ta wadda idan sun zo da su yau ma yan agaji karku ba su tafi eh kowa ya saka nasa sannan jiya an sami naira 18,180 shi ne abin da aka tara a jiya daga bangaren mata sun tara kudi naira dubu uku da dari biyu su ma na kwamitin lura da sha'anin tafsir a wurare daban-daban wannan takarda ya za a karanta yau an kawo taimakon da yawa bayan allah sai su yi haƙuri sai masu akwai wata wanda har yanzu tana na fmc wadda aka ce a taimaka mata wani bawan allah da ya ba da naira dubu ɗaya to jiya to amma dai har yanzu fmc tana nan an ce kuma bakuwa ce matafiya mutumiyar kacakwa ne ta kawo yata jinya a nan fmc da haka a taimaka mata ta biya magani da ake binta bashi da kuma ta samu dan kudin guziri domin ta koma gida wannan dai shine jama'a su yi haƙuri da takardu a yi addu'a kawai
Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين